bai sa sun karaya ba suka ce hasbunallah fazadahum imanan sai imanin su ya karu wa qalu suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah shi kadai ya isa kare mu madalla da abin dogaro a ce Allah madaukakin sarki shine abin dogaranka a ayoyi da dama suna nan da suke magana akan tawakkul a cikin hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace akwai waɗansu mutane mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi sai a ukasha bin mihsan sai ce ya manzon Allah sanya ke roƙa min Allah ya zama ina cikin su sai ce kana ciki manzon Allah ya tashi ya shiga gida sai sabai suka ce ah sai wani mutumi ke sai ce ni ma manzon Allah ka roƙa mun Allah sai ce uka shi ya riga ka daga nan sai manzon Allah ya shiga gida ya shiga gida suka ce to ai da mun tambaye shi me sufofin waɗannan mutanen tunda yanzu an ce ukashe shi kaɗai ne yake da garanti to me sufofin su sai mu aikata abin da suke suke aikatawa mun ma mu shiga cikin dubu saba'in ɗin nan da manzon Allah ya fito suka tambaye shi sai ce humul ladina la yastabuna su ne mutanen da ba sa tofi ba sa rukiya wala ya tatsayyaruna ba sa tamfi idan abu ya same su ba sa zuwa su je a musu rukiya ba sa zuwa a musu tamfi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah madaukakin sarki suke tawakkali kun ga sai ake magana me ake maganan tawakkali a manzon Allah ce law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tsaira tagadu khimasan wa taruhu biqana da ace za ku dogara ga Allah da gaske mun gane ko dogaro na gaske to wallahi da Allah zai arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu tsuntsu zai tashi da safe ba shi da abinci a gidansa bai tsuntsu ba shi da rumbu baya ajewa zai tashi cikinsa a ɗamfare amma zuwa yamma za ka ga cikinsa ya cika kuma duk Allah ya kai mu gobe idan kai irin wannan tawakkalin to Allah zai arzuta ka mun gane ko ba za ka rasa komai ba da izinin Allah madaukakin sarki to amma abu ne mai wahala ga dan adam ba kowa bane zai zauna a haka yau duk abin da ka samu in ka ci ka koshi in kuɗi ne ka sadakar da kuɗin Allah ya kai mu gobe ba yau na samu kuɗin na gama da shi gobe ma Allah ya kai mu in sake samun wani ko to da za a san mutumin da zai gwada haka to da Allah zai arzuta shi kullum sai Allah ya arzuta ka saboda ma min dabbatin illa ala Allah rizquha kowace dabba da ka sani arzikinta a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake a ya a musnad da Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah da Darimi sun ruwaito daga Abi Zar radiyallahu ta'ala anhu Abu Zar yana daga cikin masu tawakkali sosai cikin sahabban manzon Allah yana da wani sifa da muka faɗa shi yana ganin cewa ka kwana da kuɗi ka taskanta kuɗi ne Allah ce wallabi na yakni zuna zahaba wani fibbata wala yi fiku na hafi sabilillah fa bashirkum bi azabin alim yace duk wanda yake zuwa ya ajiye kuɗi ya ɓoye a gidansa ya tara sai Allah masa azab har ma suka dan bata da sayyidina Usman bin Affan yace ka daina irin wannan wa'azin a mutane yanzu kai da ba a ajiye kuɗin ya za a yi zakka a ce idan kuɗinka ya kai ka za ka ɗauka ka ba da zakka ai sai an tara ko kana gara na ɗaya za a samu ya ce a shi fa bai yadda da wannan fahimtar ba bai yadda da wannan fahimtar ba sai da wasu mai ce to kar kana shiga cikin mutane kana musu irin wannan wa'azi a to ga wata magana ga wani hadisi da ya ruwaito ya ce inni la a'lamu ayatan in ji manzon Allah ni na san wata aya fi kitabillahi azza wa jalla lau akaza biha nasu lau akaza nasu biha lakafatu da mutane sun tsaya sun rike ta da ta ishe su ita ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma Allah zai arzuta shi ta yanda baya tsammani wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu wanda ya tawakkali ga Allah to Allah ya isa ya kare shi yace idan ka rike wannan aya ita kadai ta ishe ka wannan yana nuna mana ne muhimmancin tawakkali to ana so mutum ya zama yana da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala a koyaushe ka zama ka dogara ga Allah madaukakin sarki kar ka ɗaiɗaita tunaninka wannan abin ya dame ka wancan abin ya dame ka wancan abin ya dame ka kar ka ɗaiɗaita tunaninka manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ce inna qalba bi da adama bi kulli wadi shu'ba faman ittaba'a qalbahu shi'aba kullaha lam yubali Allah bi ayyi wadin halaka waman tawakkala ala Allah kafahu Allah shi'ba kafahu shi'b a dan adam zuciyarsa tana shiga kwari daban-daban yau ka ganta a can kwarin gobe ka ganta a can tafkin jibi ka ganta a can kwarin wato tunanin ɗan adam yana tsaitsaituwa yanzu in na tashi wa zai ban kuɗi a ina zan samu abinci wa zai mun kaza wa zai mun kaza mun gane ko dukkan sai yana ta tunanin a ina zai samu ta yaya zai samu ya rayu baya tunanin Allah zai mu shi ne sai manzon Allah ce wanda ya bi waɗannan tafki-tafki ɗin ko kuma ya bi waɗannan kwari-kwari ɗin to Allah ba zai damu da shi ba duk kwarin da ka faɗa ka halaka shi kenan amma wanda ya tawakkali ga Allah maɗaukacin sarki wannan a kowa ne zai mun kaza kowa ne zai mun kaza idan ka manta da su ka dogara ga Allah to sai Allah ya wadatar da kai cewa kowa ne zai iya mun kaza ɗin mun gane ko ko kuma idan wani bai mun ba yayi zangi duka idan ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ba ka mafita ya haka mu dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai ba mu mafita amma tawakkali yana da ma'ana me ma'anarsa asalin definition ɗinsa al-i'timadul kulli ala Allah gaba ɗayanka ka dogara ga Allah zuciyarka ta koma ga Allah ka dogara ga Allah ma'attikhadul asbab tare da ni rukun sababi karka ce kai mai tawakkali ne kuma ka zo babu sababi mutanen yama suna zuwa aikin hajji suna cewa na hannu mutawakkilun mu masu dogaro ga Allah ne sai su taho aikin hajji mutum ba zai nemo ɗan kuɗi ba ba zai ɗan tare da abinci ba babu komai sai ce ai mu za mu tafi aiki fi sabilillahi ne aikin hajji za mu dai manzon Allah tsira da abinci Allah sabata a gare shi ya musu magana Allah ya saukar da aya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kuna yin guziri a aikin haji amma mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah madaukakin sarki kun ga sai aka umurce su da su guziri kala nawa kala biyu guziri na abinci ko na kuɗi wanda za ka biya bukatunka in ka je aikin haji ba ka je kuma kana bara kana cewa a taimaka fi sabilillahi ba sannan da guziri na jin tsoron Allah madaukakin sarki idan za ka je aikin hajji za ka je don Allah da kyakkyawar niyya za ka yi mu'amala da mutanen da ka samu a can mu'amala mai kyau mun gane ko shi ne guzurin jin tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu da haka mai tawakkali ba ya je ya kwanta kawai shi ne tawakkali ba duk da cewa idan akwai yanayin da zai sa kai irin wannan tawakkalin ka sallama komai saboda babu masama ɗin mun gane ko to idan ya zama babu hanyar samun gaba ɗaya sai ka sallama to wannan shi ne ƙarshen tawakkali kenan amma baya yiwa wannan sai an kai makurar da babu hanyar da za ka samu abu shi ne dama babu ko amma idan da hanyar da za a samu ɗin fa sai ka kwanta ba za ka kwanta ba sai kai tawakkali ga Allah sai ka nema tare da tawakkali Allah zai baka babu alfahari a cikin al'amarinka, cewa Allah ne mai yi. Kazan raja'u, haka raja, raja shi ne tsammani, karka yanke tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki. Ka zama kana ji cewa in Allah da kai za ka yi rayuwa mai kyau a duniya. Idan kana cikin matsala, ka ji cewa za ka fita a wannan matsala ɗin, ba za ka dawwama a cikinta ba. Mun gane ku? Idan talauci ne, ka ji cewa talaucin nan ba za ka dawwama a cikinsa ba wahala ba za ka dawwama a cikinta ba ka ji cewa ba za ka dawwama cikin irin waɗannan matsaloli ba Allah zai kawo buɗinsa wannan shi ake kira raja ayyukanka da kake na ibada da ikhlasinka ka ji cewa insha Allah a dalilin su za ka tsira a aljanna a lahira in ka mutu za ka tsira a lahira wannan shi ne tawakkali mun gane ko amma ba ka yanke tsammani kwata-kwata ka ce mu kan ba mu da rabo a duniya ka zo lahiran ma ka ce ba ka da rabo wannan ya zama babu raja to jin cewa kana da rabo a duniya insha Allah baka fi da tsammani ba ibada ce saboda me zuciyarka tana tuna Allah ko sanda kake cewa Allah zai mana Allah ba zai bar mu haka ba to lokacin zuciyarka tana ibada tana bautar Allah madaukakin sarki in muka mutu insha Allah za mu shiga aljanna ibada kake mun gane ko amma yanzu sai ka yanke tsammani mukan babu rabon mu a cikin dukiya babu rabon mu a cikin arziki mukan mun fi da tsammanin jin daɗi kamar ka kushe ubangiji subhanahu wata'ala ne baka bashi matsayinsa baka bashi girman sa ba ubangiji shine mai rahama baka yadda cewa mai rahaman bane kenan mun gane ko ubangiji shine mai arzutawa kamar kana gaba zai arzuta ka ba ta fidda tsammani to ba a so ka fidda tsammani daga rahamar Allah ta duniya da kuma rahamar Allah ta lahira a ubangiji subhanahu wataala ce faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so yake da tsammani kyakkyawan tsammani na haduwa da ubangiji to yayi kyakkyawan aiki kuma kar ya shirka da Allah maɗaukakin sarki ko kada man kana yarju liqa Allah fa inna ajra Allah al'at wanda yake tsammanin haduwa da Allah da rahabar Allah to ajalin da Allah ya iyakance yana nan yana zuwa za a mutu za kuma a haɗu da Allah maɗaukakin sarki a da ayoyi makamantan waɗannan ana so ya zama koyaushe kana mai ƙaunar rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah ya siffanta annabawa cewa daga cikin aikinsu akwai arraja a ubangiji ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a eh innahum kanu yusari'una fil khairati a ba ita ba za mu zo kanta a wai yarjuna rahmatahu wa yakafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura a yana magana akan waɗanda ake bautawa kuma bayan Allah kamar annabi Isa da Uzairu da makamantansu cewa su ma yarjuna rahmatahu suna kaunar rahmar Allah suna kwaɗayin rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah madaukakin sarki inna azabar rabbika kana mahzura ya zo a cikin hadisi game da raja hadisul qudsi manzon Allah yake cewa Allah ya ce ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi ma sha'a duk tunanin duk zaton da bawa na yamin to ina nan akai in kai ma Allah zaton zai maka rahama zai ma rahama in kai ma Allah zaton zai azabtar da kai sai azabtar da kai in kai ma Allah zaton a nasara sai ya taimake ka in kai ma Allah zaton cewa ba za ka ji daɗi ba sai ke ta zama ba ka jin daɗin mun gane ko sai kai ta zama wallahi ba ka jin daɗi kullum kana cikin matsaloli to don haka ubangiji ya ce ka yi duk zaton da ka gara ba yana nan a wannan inna allaha ta'ala khalaqal rahama manzo Allah ce Allah ya halitta rahama da ya halitta ta sai halitta ta kashi ɗari rahama aka kasa ta gida ɗari fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahama sai aka sai Allah ya rike rahama 99 saura nawa daya wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida sai aka watsa mahalittunsa gaba daya ba iya mutane ba har dabbobi har bishiyoyi har kwari aka watsa musu aka kasa musu rahama guda daya falau ya'lamu al-kafiru bi kulli alladhi inda Allah min ar-rahma lam ya'as min al-jannati kafiri ba da ya san rahama 99 nan da take gurin Allah to da ba zai fidda tsammani shiga aljanna ba ya saba ma Allah yayi kafirci da zai ce rahmar Allah zai sa na tuba na musulunta ya shiga aljanna mun gane ko walau ya'lamu almu'min bi kulli alladhi inda Allah min al'azab lam ya'mal min an-nar da da mu'mini kuma na imani wanda yace la ilaha illallah kalmar da aka ce in ka faɗe ta ka mutu akai ba za ka shiga wuta ba to da kafiri ne da mumini ya san azabar Allah da ba zai sake cewa an yau kam mu ma ba ma cikin yan wutan nan mun gane ko ba zai sake ba yana nan yana darka da haka kenan ana so mutum ya zama mai mutum ya zama mai kaunar rahmar Allah ya zama mai tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki a ya zama mai neman rahmar Allah ya zama mai kaunar azabar ai mai tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki mala yace wa ragabatun wa rahabatul khushu da ragaba ragaba kwadayi ka bauta ba Allah kana kwadayin aljanna rahaba ka bauta ba Allah kana tsoron wuta mun gane ko ragaba ka bi umarnin Allah ka bi abin da Allah ya hana ka hannu kana mai kwadayin shiga aljanna me yasa nake sallah don in shiga aljanna mun gane me yasa nake azumi don na shiga aljanna me yasa nake azumi don kan na shiga wuta me yasa nayi karatun alqur'ani don kan na shiga wuta me yasa nake biyayya ga iyaye don kan na shiga wuta ita ce rahaba rahaba kayi abu kana kwadayi rahaba kayi kana tsoro mun gane ko to duka wannan ibada ce khushu'un da kuma khushu'i ita ma ibada ce khushu shine misali kaman me zamu fassara khushu'i idan kana gaban wani idan kai cikin abokanka ne misali kana cikin abokanka kana irin da rawar kai din nan babu nutsuwa sai aka ce ga kanan a gaban wani babba sai ka ga mutum ya canja mun gane ko eh ya nutsu to wannan shine khushu'i to ana so a gaban ubangiji ya zama kana da khushu'i kana da nutsuwa sallarka a janka ta yi nutsu sosai ta yi lakwat a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan ko wannan shine khushu'i kar a ganka haka babu nutsuwa a gaban ubangiji to ana son asalin khushu'i a yi ma Allah madaukakin sarki a yi mawa a yi ma Allah madaukakin sarki ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa a cikin alƙur'ani mai girma ya ce mai aya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in suna sun kasance ta annabi zakariya da sauran annabawa suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi suna gasa su gasar su wajen aikata ayyukan alkhairi ne ba gasa akan abin duniya ba wai da ulana suna roƙon ko kace suna bauta mana mun gane ko saboda addu'a'u hiyal ibada suna bauta mana ragaban suna masu kwaɗayin rahamar mu kwaɗayin aljanna wa rahaban suna masu tsoron wuta wa kanu lana kashi'in kuma sanda suke gaban mu suna roƙon mu suna ibada zaka gansu sun nutsu shi yasa khushu'i a sallah shine misali kar ka zo sallah kana haka in kana haka ba khushu'i bane mun gane ko ana so ka nutsu kar ka zo sallah kana sa hannu a aljihu kana wasa kana wane ne kana waiwaye waiwaye wannan shine rashin khushu'i khushu'i shine ka zama ka gama nutsuwa ka mai da hankalinka gaba ɗaya a sallah na'am eh yawan amma eh to ai wannan zuwa ma ta yi ko eh baya ciki baya ciki sai dai yakan dan rage kushu'i ko da gengedi ne yana rage kushu'i shi yasa aka ce idan mutum yana sallah sai ji gengedi ya yanke sallan ya je ya kwanta idan sallan da kake ba ta farilla ba ce sai ka ji kana yawan hamma nafila kake to ka yanke ka dan huta mun gane ko saboda za ta dan rage ma kushu'i din amma ba zai zama da wata matsala ba insha Allah ta'ala a wannan kenan kushu'i ibada ce babba musamman idan mutum ya zo yin sallah ko kuma sanda kake addu'a ko sanda kake karatun alkur'ani ko sanda kake wani abu na bautar Allah madaukakin sarki in kana karatun qur'ani ka sa kushu'i a cikin karatunka ya zama akwai nutsuwa ba taɓe-taɓe zuciyarka ta dawo kan karatun alƙur'ani zalla shi kawai kake yi ba babu sauri mun gane ko da makamantan irin waɗannan abubuwa da suke iya tafiyar da kushu'in mutum idan kana addu'a ka nutsu ka ɗaga hannu ya zama Allah kake roƙo zuciyarka ta nutsu ta fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine kushu'i kana sallah ta yi kushu'i kamar yadda muka ambata manzon Allah yake cewa a cikin mutane akwai wanda zai zai sallah a, babu abin da za a rubuta masa a sallansa ko kuma yana da ɗaya bisa tara wani yana da ɗaya bisa takwas wani yana da ɗaya bisa bakwai da sallarsa wani yana da ɗaya bisa ɗaya wani ma zai gama sallan bashi da komai saboda me babu kushu'i a cikin sallarsa to ana so ibada a haɗa ta da kushu'i a ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya haɗa waɗannan abubuwa idan mutum zai kwanta barci hadisin bara bin al-azib Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'atu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka ya ubangiji na sallama kaina zuwa gare ka na fiskantar da fiskata a gare ka na jingina bayana a gare ka tawakkali kenan ko wa fawwadtu amri ilayka na sallama al'amari na gaba ɗaya a gare ka duk wannan kusan tawakkali ne ragabatan wa rahabatan kuma khushu'i din ma ya shigo ciki ina mai kwaɗayi da kuma tsoro ilaika zuwa gare ka zuwa ƙarshen hadisi din kun ga nan an haɗa me an haɗa ragaba da rahaba da ma khushu'i din duka a cikin wannan hadisi guda ɗaya a manzon Allah wani lokaci idan yana ba. yakan ce amma ba'adu fa inni usikum bi taqwallahi azza wa jal bayan haka ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka wa tasiru alaihi bima huwa ahluhu ku yabi Allah da abin da ya cancanta a yabi Allah wa takhliqu ar-raghabata war-rahaba ku hada tsakanin kwadayi da kuma tsoro a waje daya mun gane ko wa tajma'u al'ilhaha bil mas'ala ku haɗa roƙon Allah da naci in za ka roƙi Allah ka zama mai naci sosai mun gane ko har sai an ce tashi ka cika naci fa inna Allah azza wa jalla asna ala zakariya wa ahli baitihi fa qala Allah ya yabi annabi zakariya a da iyalan gidansa a wannan afwan ba hadisin manzon Allah bane khutba ce ta sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yabi Zakariya da iyalan gidansa faƙala ya ce, Innahum kanu ya sari una fil khairati, wa ya da'una na ragaban, wa rahaba, wa kanu lana kashi'i. Suna roƙonmu, suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi, suna bauta mana, suna cikin kwaɗayi da tsoro, kuma suna masu kushu'i a gare mu. Mun gane wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. A wannan ita ce aƙida ta alusunna wal jama'a kuma ita ce ibadar annabawa faɗayi abun wajen Allah sanda kake ibada da tsoron azabar Allah saɓanin aƙidar sufaye sufaye da suka yi ƙauri wajen sufanci su suna cewa za su bauta ma Allah ba tare da suna neman aljanna ba za su bauta ma Allah ba tare da suna tsoron shiga wuta ba to da su da annabawa suwa suka fi bautar Allah suwa suka fi iya bautar Allah manzo Allah ce fa wallahi na rantse da Allah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu na rantse muku da Allah na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah manzon Allah ya ce mu hada tsakanin kwadayi da tsoro a waje ɗaya sanda muke bauta ma Allah muna bauta masa muna kwadayin rahamarsa muna tsoron azabarsa shi ma kuma yana yin haka amma kai ka zo ka ce a'a kai baka bukatar aljanna za ka bauta ba Allah ba bukatar aljanna kake ba ka fi annabi mun fahimci wannan ko da haka manhajin annabawa tsarin su da Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi ku yi koyi da shiriyar su to su akwai ragaba akwai rahaba akwai ragaba akwai rahaba Allah madaukakin sarki da tadda mu na'am al-khushu lillah sai Allah sai mala yake wa khashiyatun ko da kuma khashiya khashiya ita ba kaman tsoro ne da khashiya da khauf duk kusan ma'anan su guda ɗaya ne Allah ce fala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na Allah ya yabi masu tsoron sa yace illal ladina hum min khashiyati rabbihim mushfiqun su ba su imani saboda tsoron ubangiji suna ɗarɗar wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun suna ɗarɗar game da azabar ubangiji subhanahu wataala sai dai ita khashiya uku da miti da sha takwas mun mun wuce halka ta daya mun shiga halka ta ko ba ku tsaye da shi to alhamdulillah za mu fara taron ko da miti biyu ne zuwa miti biyar mun zo karshen halka ta goma sha uku abinda muka karanta daidai Allah sa abin da muke kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da muke shiga shahu ai